الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أعتبر شادي غوث شعبان shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ashirin daidai sati biyu da ya gabata za mu tashi darasi na ashirin da ɗaya hadisi na hamsin da takwas a wata nuskar kuma hadisi na sittin ko sittin da ɗaya na kuɗi ga watan ga watan uku to ba haka nake ba a wuce to to huɗu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba mun tsaya babin da yake magana kan falalar sallar jam'i da kuma wajibcinta mun biya hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala an inda wato aka yi magana akan falalar yin sallah a cikin jami'i to dai ne muna cikin mun je karshen hadisin lokaci ya cike mana abubuwan da malamai suke faɗa za a koya a ƙarƙashin hadisin abubuwa ne masu ɗimbin yawa amma abu na farko da za mu iya hararowa shine cewa abu na farko da za mu koya shi ne lallai ana hadisin da koya Na'am, abu na farko da zamu koya shi ne lallai hadisin yana nuni akan cewa um sallar jami'i tana da falala ne sun bin yawa kuma ana lillin kaka akan sallar da mutum yayi shi kadai. Sannan kuma ana so idan mutum zai fita sallar lallai ya kamata ya fita yana ne alwala kuma alwala da ya kyautata. Sannan kuma ya kamata lallai ya zanto ya kyautata niyya. don to akwai ikhlasi kace sannan abu na uku ya gaggawa wajen zuwa masallacin wato idan ya tawo masallaci ba abin da zai fito da shi in ba wannan masallacin ba sannan hadisin ya nusar da mu cewa mai jiran sallah wanda ya zauna a cikin masallaci ya yi alwala ya zauna kafin liman ya tayar ko bayan liman ya idar za a ta wato ba shi ladan mai sallah sannan mala'iku za su yi masa addu'a to hadisin da za mu tashi shine hadisin Abu Hurairah shi ma har yau ana bi Hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kala a wata nuskar hadisi na 58 wata kuma hadisi na 62 ya danganta da wata irin nuska sai a hannunka قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi kira da ayyuka Allah tabbata a gare shi ya ce asqalu salati ala almunafiqin mafiya nauyin salloli akan munafikai mafiya nauyi an yi amfani da wannan kalmar ne saboda duk sallah ta da munafiki ne amma wanda suka fi nauyi su za a faɗa yanzu yake salati al-ishari sallar isha saboda lokacin sallar isha kaga lokaci ne da mutum ya koma gida ya gaji ko kuma ya dada kasuwa kai bayan sallar magariba ko wani harkoki nasa za ga mafi yawancin mutane sun gaji sun ɗebo gajiya da yawa da wannan gajiyar ke iya zuwa su sallar magariba amma da an koma gida sai gajiyar ta tattaru gaba ɗaya to wani ya riga ya duba riga musamman lokacin sai zafi ya fara huta ko lokacin sanyi ya shiga gida a daidai wannan lokacin da ya fara jin sanyi na cikin gida to sai sallar ga kuma kyauta da zuga da shi kan yake ba sai shi baya buƙatar ya fito da sallar isha ko da ya dore yayi magarba shi za ka kirawo sallar isha a farko wa salatul fajr da sallar asuba ita kuma a sallar asuba kowace yanayi ko lokacin sanyi ko lokacin zafi lokacin asuba ya fi kowane lokaci da ɗan bacci domin da san yi aje wannan lokacin za ga mutum Allah yake mutum shi ƙara lulluɓa da bargonsa to sai shi kenan illa ma sha Allah lokacin zafi ko lokacin da ka kasa bacci da yarda Allah da zarar uku ta haura hudu ta doso sai rashin ventilation din gidanka a lokacin ana samun wata iska ta musamman da lokacin da mutum ya kasa bacci saboda tsananin zafi to insha Allah za ga a daidai wannan lokacin idan asuba ta yi sai Allah madaukakin sarki ya koro wata iska mai sanyi da sai ga wani dama da yi bacci ba da dare ko sauro ko kuma dalilin zafi ne yanzu kawai sai yana ji ana asalatu ba zai tashi ba saboda zai fake da cewa ai dawa bai samu mai wato bacci sosai ba saboda akwai wannan wato illar a cikin zuciyarsa to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce salatul isha wa salatul fajr sallar isha da sallar asuba sun fi nauyi ga munafiki innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila su munafikai dabi'a su kenan duk abin da za su na gani su ce wa ta yi da Allah komai idan za a yaba musu ke ba su amma idan ba za a yaba wa duban da su shine abin da suke yi kaga ai suna zuwa sauran kalloli abinda munafikai munafikai suke ba wa kansu wato darasi ko wa'azi akan kansu yake ai idan ya zo ya kwanta ya lulluɓa yana ji ana sarace yake ai an ganna a magariba ko ba ganna a ijayi ba ba komai a ai an ganna a isha in ba ganna a asuba ba ba komai shi da annabi alaihi salatu wasallam yake munafiki baya sallar dare in dai kaga mutum yana sallar dare mutum yana fama da matsalar munafiki to ya turba mu sallar dare zai dina saboda ita a lokacin ba wanda yake gani ba wanda ya san kana yi da kai sai ubangiji banda akwai fawaid kamar yadda ibnu qayyim yake faɗa da sallar dare take bayarwa tana za mutum kunni sallar dare ba mutum yana so ya samu haiba da za ka sarakuna ko masu mulki suna nema to kana son wannan ɗari bisa ɗari ba sai ka je an ba su dabar ba ka je ka rika sallar dare wallahi za ka samu kwarjini cikakken kwarjini ana samu idan mutum yana sallar dare sannan kuma tana kau da munafiki domin lokacin da ka miƙe da kai sai wani wani zai yi sallar dare ma ba ta sama ba ta sani ba wani kuma bai da aure dama iya a ɗaki yake goro ne a cikin shagon sa yake ya tashi ya lola ba wanda ya sani in dai ba rubuta ne a Facebook ba ka sa ko wanda komai suke ce na faɗi wani kalma ta ji da yake a a na cewa kana so ka gane me rike shiri to amma sai rubutu a Facebook ka gane duk wanda kaga komai ya same shi ya rubuta a Facebook to kakka ba shi sirrinka domin na ba ba ya iya rikewa sai ya faɗa jama'a yau na tawo a mota akai kaza sai ya ga mutane mata ta yau take kaza duk akwai masu fada a social media to wannan kana son kanka da arziki kanka ga mutu zaman a ce kullu ma jawo da sunayi ta duk abin da ya zanta mutum da ya yato to wallahi a facebook da yawa akwai mutanen da da yawa za ka gane ba su da nauyi daga irin maganganun da suke zai ga mutum a bai da nauyi saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye sallar dare tana da fa'idodi da yawa an muka zo kan hakikanin hadisin da wata ran zamu fito da wato masail din amma dai wannan mun faɗa abubuwa ne wanda yake so kauda kansa daga munafurci kuma yake so ya samu kurjini ya rika sallar dare kai har lafiyar ki Allah lafiya Allah ya baka lafiya cikakkiya to ka rika sallar dare kuma ko da raka'a biyu ko shafa'i da wuturin kan ne mai da shikan in Allah ya taimake ka kana iya yin wannan to zaka samu abubuwa da yawa kuma musamman idan mutum ya dauki wato ya sami formula da zai bayani a hadisin kanji ta wannan yana bi wajen yin sallar dare to zai zai zai zai warke daga abubuwa da yawa saboda haka kallolin da suke wa munafiki nauyi shine sallar isha'i da sallar asuba annabi yake walau ya'lamuna ma fihi ma da mutane sun san me yake cikin sallolin dare a musalla asuba kai da salla isha sai annabi yake la tawmu ba da sun je mata wai suka ce la wal kasance wallahi da sun je wannan sallolin walau habwa ko da da rarrabe ne abin da ake kira da alhamu shine almaju alal yadaini wa rukba tafiya akan hannaye da tafukan da gwiwa kaga ai shine rarrabe ko in ga rarrabe da wa'annan biyu ake to shine annabi yace ko da da rarrabe ne ga mutane sun san me ake samu a irin alkhairan da mutum yake samu a wato wayannan sallolin da ya rika zuwa ko da da rarrabe ne sai da cikin dalilan da malamai suka ce lallai wannan ya nuna cewa sallar jami'i wajibi a cikin dalilan su akwai wannan magana to sai yace wala qad habamtu hakika na yi niyyar ai aratti na yi nufin an amura bis salati fa tuqam na yi umarni da a kai da sallah a tada ikawa ni kuma in tafi sun ba amura rajulan sannan umarci wani mutum daban bai san libin na annabi ya ce wa mutane sallah na yi nufin haka in sa wani ya jam'i ni da bagurin me zai faru idan annabi ya haka yake sun ma an tsali umarni bi rijal sannan in tafi tare da ni da wasu mazaje wasu mazaje ma'awu maƙudamu a tare da su akwai tsauri na kirare shine al'auza saurin kirare itace kenan makamashi min hadabi na kirare wato dauri min hadabi na kirare na makamashi ila kawai zuwa ga wasu mutane ila ya tuna sala wanda ba sa zuwa sallar jami'i annabi yace nayi nufin haka in sa a tsaye da sallah ni ne limami amma in sa wani ya sallar ni kuma in sa wasu maza su biyo ni da manyan manyan saurin kitan zuwa gawa gidajen da ba sa fitowa sallar jami'i fa wa harika alaihi buyutahum bin nar annabi yake kona gidajen da wuta gaba daya nayi ni bon haka yaji ne malamin sun ce kago wannan kalmomin da kaji su dai bayan kai duke nuna ma cewa sallar jami'i wajibi ce domin wannan kalmar suka ce babu abin da zai sa na farko annabi alaihi salatu wasallam ya bar sallar jami'i sai kenan sannan abu na biyu babu abin da zai sa annabi alaihi salatu wasalam ya ce zai kona wani annabi da kansa yake Allah ya haramta yi wa dan adam azaba da wuta Allah hata dan ba bai halatta mutum ne wata azaba da wuta ba amma annabi alaihi salatu wasalam ya ce nayi nufin in wato in za wasu mazaje su biyo ni da itace mu dai gidajen waɗanda ba za zuwa sallar jami'i mu kona su a ciki malamin suka ce abinda ba ba dole ba annabi ba in dai mustahabi ne ko wani mai karfi annabi ba zai ce yayi nufi ne haka ba akan sa kuma ya bari ne saboda wata maslaha babba saboda ne saboda yara da mata domin su ba wajibi bane akan ba dan yara da mata wanda da su an kone wanda ba sa zuwa sallar jami'i saboda yara kanana da mata su sallar jami'i ba wajibi bane akan to wayannan kalmomin amma bari mu ji wato malamai suke faɗa akan karkashin wannan na farko kace hadisin yana bayani akan tafsirin ayat da na faɗa a farko innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa tabi'uhum su a tunanin munafikai kullun yaudara Allah ce a tunanin Allah yana zai musu da martani irin da yaudara sai kyale sa abin da suke dauko wai za ka mu ila sala da sun mike za su yi sallah ka mu ku sala in sai cikin kasala yura'una nas in suka ga ana ganin su ne zasu daji wala yadhkuruna Allah illa qalila ba ga ambatan Allah sai kalam rashin ambatan Allah ba alama ce ta munafi in dai mutum ya ga ba ya ambatan Allah addu'a shiga gida ba ruwan kare ta ta fitowa kwanciya bacci azka na safa na yamma duk ba ruwan kare to alama ce ta munafi domin wanda ya saba da munafurci to harshen ka nauyi yake baya iya ambatan Allah zo da haka wannan ke sannan suna cewa biyayya a zuciyar mu'mini ita biyayya wani mazauni ne wani guri ne na haske sannan wannan biyayyar ga Allah yana sa kirjin mutum ya buɗe sannan abin da yake sa zuciya ta kai shine ne sabo in mutum yana saba wa Allah to zuciyar sa za ta kai aiki sannan malamin ke ce menene da dalilin da yasa kallolin suke da nauyi suka ce saboda lokaci ne na hutawa lokacin sallar isha'i da asuba lokaci ne na hutu to wani zai iya ba kansa dalili na cewa ya gaji ya riga ya shiga gida akwai wanda in ya riga ya shiga gida to ba zai ƙara fitowa ba ya shiga bayan magariba to sai gobe gobe kuma da safe kaga bai fito isha'i ba bai fito ne ba bai fito asuba ba sai ya fake da cewa ya gaji ya je hada hada alhali Allah bai ce wa ba kalatul jinna wal insa illa liya'buduna jiya bala bai sai dan su zama yan kasuwa kawai ba ko mutum ya ce aikin kamfani ya ya gaji wannan ba dalili bane sannan hadisin ya nusar da mutum ya zama mai gaggawa wajen bin Allah madaukakin sarki sannan an ba mu alama ta munafiki karara an gane in mutum baya so a bashi lambar munafiki to yayi kokari ya kiyaye wannan sallolin sannan an faɗi falalar sallah asuba da kuma sallar isha'i kaga banda cewa mala'iku suna halartar kowace sallah amma mala'ikun da suke zuwa sallah asuba na musamman ne domin a lokacin ake canjin aiki kamar yadda ake canjin aiki a asibiti wannan yanzu ya karbi wannan karfe kaza to akwai mala'ikun da suke canjin aiki da asuba to kaga daga cikin falalar sallah asuba shine wayannan mala'ikun da suka zo sun rubuta sunanka wanda za su karba aiki ma kuma su kara rubuta sunanka ka fada cikin rijista biyu duka to akwai wannan fada'il din da yawa da malamai suka kawo sannan ashe ya halatta a iya sa wani kai ne limami ratibi ya halatta ka sa wani ka ce limanci shine jawazu istikhlafi imamin wato yusalli bin nas ya halatta a sa wani ya limanci to wannan shine abin da malamai suke wato sannan kuma ya halatta a tsoratar da masu sako idan mutum yana sako to ya kamata a tsoratar da shi cewa lallai idan bai daina ba zai haɗu da fushin Allah a tsoratar da shi da irin wannan hadisin bai nuna mana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya kona gidan waɗanda ba sa zuwa jami'i ba amma dai ya tsoratar da su ya musu tarhibi hadisul wa'idi hadisi ne na narko ba wanda aka ba dama a yanzu cewa dai yana da iko wasu ba sa zuwa jami'i ya je ya sa a kona musu gida ko da ba musalla ne masu zaman makokin da ba gawa a hanya za ga inda da yanzu yadda ake inda da matasa a hanya suna da kebur sun kai su biyar to Allah ya dauko kuma an ajiye tabarma to insha Allah lokacin sallah a gurin za a samu liman ba za a masallaci wannan kuma kuskure ne babba ko kuma mutum a inda shagon sa yake to shi ma fa liman ne wannan babban kuskure ne ɗaya daga cikin fa'idodi na zuwa jami'i shi ne za a samu ta'aruf ai cewa alal aqalli masallaci wata university ce jami'a ce ta musulmi da ake so a rika haduwa yau da gobe wani ba gan shi yau da gobe sai a ce ina wani idan kowa ya koma kofar gidansa ko kofar gurin sana'a ce yake a nan zai rika sallah to sai daga cikin manufofi na haduwa idan ya rufe wanda za ku ga kuma haka muke yi kowa ya za kofar shagon sa shine liman dama idan a kasuwa ne manyan kasuwanni za ga istiklafi ake shi kuma wanda ce akwari to baya rufe shago ba ranar juma'a sai raba yan shagon gida biyu sai wasu tafi sallar karfe biyu sauran kwata suna dawowa sai wannan kuma su tafi sallar karfe biyu da rabi shi dai ba zai rufe shagon ba wannan kuma yana cikin wanda suke zuwa karatun mu na talata a cikin kitabul buyo a cikin abubuwan da malamin suka kawo na cewa na cewa na haramta kasuwanci akwai wannan azzaman Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dhalul bay'a cinikin da zaka yi lokacin da aka kira sallah na biyu kiran sallah na ranar juma'a na biyu ciniki ma idan kai ka ci haram shi ka ga gocin tara kudin ba albarka kwata kwata saboda wai ba zai iya ba Allah awa ɗaya ba sauran awoyin fa awa goma gaba ɗaya cinikinsa zai amma wannan awa ɗayan ba zai iya ba wa Allah ba to in ba ku manta mun kawo wayannan a cikin cewa algara consultancy al aljahala ignorance yana ci a riba ita kan jaribar fadl riban nasi sannan azzaman duk mun yi wannan bayani cewa malamai sun ce in wayannan suka fado a kasuwanci ya haramta to da yawa in ka kalli yan kasuwan yanzu sai mutum yana zuwa kasuwanni kwari sabon gari sun ga zai ga ɗan kaso inda ma musulmi suka yi dominate sai ka ga cewa haka ake raba domin akwai masallatai a kusa da su ƙanana ƙanana da manya sai ga kawai ana rabuwa wasu sun zauna a shago wasu kuma sun tafi sallah suna dawowa su kuma sai su tafi na ɗaya da rabi ko ɗaya da kwata ku sani cewa haramun kuke aikatawa haramun ne wallahi abin da yake daidai a tafi sallah lokaci guda ai sallah in kun dawo shikenan amma wai Allah za a yi wa yau irin ɗabi'un da Yahudawa suke amfani da shi Yahudu kaga an ce kan su wata rana ranar Juma'a ko Asabar ranar Asabar su saboda haka sai su zo ranar Asabar din sai su yi ramuka kawai in shi bayan suka fito kuma sai Allah ya musu jarrabawa ranar Asabar din shi bayan da wata fitowa bane suke fitowa duk sai su fito kawai sai suka rike musu rami in kifi ya fito sai ya faɗa rami sai su yayi ba mu ɗauka ba sai ran lahadi sai su zo su kwasa aka suka rike wannan kuma shine abin da Allah baya so yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un saboda haka suna ganin shi yaudara Allah ne saboda haka ba daidai bane idan Allah ya hana abu kai sai doka hannu ya ayyuhal ladina amanu kulu fi sirri ko fi sirri ka fata idan so ake ka shiga musulunci gaba ɗaya ba a so ka zama zama da musulunci sun ba amanu sun ma kafaru sun man tazu kufra la ba a san wannan so ake ka shiga musulunci da gaske an fahimta da kyau ko shine abin da wani daga cikin iyaye yana zuwa karatun mu na wani majalisi yana harkar kuɗi sosai haka lokacin da harkar kashinan policy din nan ta motsa sai wani tunda yana kai kuɗi da yawa banki sai wani cikin manajojin wani in ya buri sai ce ba shi baya san kashi sai ce wai yana so ba sai da yake karba yake nan ne yake nan miliyan ɗaya sai da yake karba sai yake yana ba da bakin ta yake ba abin da zan bayar me yasa ba za ka bayar ba kowa yana son kuɗin nan sai ce saboda in na baka na aikata haramu sai shi in ya wurin yake mamaki yake a'a sai to ai yan wanka ne yawa musulmi sun zo sun karba yake su daban ni daban shi mamaki da yake ai wasu musulmin sun zo sun karba ba ruwan su kuma su suka bada wannan kuɗin ba shine da muke hira da shi yana ga mun sai ce ai alhaji da ka sani ka ga ba kace kai mahaifiyar ka nan kai addu'a ta yayi kai ba ka cin haram to shi kenan kawai saboda haka wasu na ganin duk hanyoyin da za su samu duniya ko da ta saba wa Allah ba ruwan su kawai kuma ga shi mun gani ba masu kudin ba kanana tun daga kan MBOS da masu karba har zuwa gaba ba wanda za ta gari shi da idan mutum ya fiye zagi shugaba ko za ga kuma ya fi kowa zalimi ka aure abokan ka gani wanda ya fi kowa zagin shugaba wata ranka ba shi ajiyar kuɗi Allah ka gwada wannan ka gani za ga sun fi kowa tsiya shi za ba a so ka sake kun fahimta da kyau ko kar ka sake kai abin sai sa sai sa sai ka ba shi ajiye kuɗi wata ne zai ce ma kin bata ko kuma ko ka ba shi rance ma rance wallahi za ka wallahi tallahi za ku ci ya ce ma kaza to shi ka ba a so duk abin da ya zo kai iya iyawar ka ka bi Allah akai wanda ya zame kuma yi masa addu'a domin kada Allah ya jarrabe ka kai wannan shine rayuwar magabata haka sai ji zan tsaro da lafiya mu kuma ba haka muke ba wani abu daban muke yi domin rayuwa al'ummar ba a yanzu ka kalle ka zaka ga wato ko duk al'ummomin da muke biya a alqur'ani za ga mu muna da wasu kekiliya dabi'u wanda wasu dabi'u in ma muna yin irin nasu to mun dan wuce su da kadan sannan mun fito da wasu da ba ba taba yin irin su ba na taba ga wani bawa Allah muna tattauna muna harkar da'awa nace Allah da har yanzu ana turo annabawa ku da wannan al'umma sai dai ka jara tilka ummatin kare kare la ma kasabat wa lakum ma kar kita ba an wuce kin an gaba da ita domin ba wani laifi da wata al'umma ta yi a baya wannan al'umma ba ta yi ba in kuma akwai a ga mu misali laifi na babu duk kun wuce su akwai wanda suka da yanzu sai sun yi kof Allah mutanen annabi su ai bayan baki bane in suka da yanzu sai sun yi kof domin mutu da nafas ne da ba kawai mutu suke ba su dawo su gani yanzu a gidajen mai ne da ake yi da ma sai da nama ya sai da nama da sai da abin da inibi kana tsaye zai cuce ka zai zo tsora kan yatsan sai yana ka gani ko yana ga ba ka gana cuce ka ko abin da yake ga ba kenan me sai da tumatir da dankali a bakin titi ka je ka ga yadda yake manya to in ma manya a zama kananan wato manya san ai da sauki ma sani ka je ka ga kananan duk ba su da kyau daga da ne gida ne gida da za ka to tun daga mudugu ko kwankwaso ko ban shekara tun daga nan da to amma ka ga yadda za ka yi ba gaba ɗaya kwanan nasa na nawa ne bai kuna dubu biyu da ɗari biyar ba amma kai wasa sai ka cike ka Allah ko masu albasa to haka fa muke inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru Allah wannan ayar an shafe ta ne ai wannan ne ko a cikin kirawoyi akwai inda aka ce mun suka ce aran ma akwai inda aka shafe ta la la yughayyiru tana nan har yanzu mun wato baqiyatul hukmi ce baqiyatul tilawa har kiyama ta tashi tana nan shi kuma Allah la yukhlifu al-mi'ad fa ya saba da kawai saboda haka sai sai mun yi kokari mun yaki kai ba ma ta kudu wallahi alaikum sai mun yaki zuciyar ba Allah to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye mu ji hadisin gaba ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa daga annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi kale yake idan ta idan ta azana ahadukum imra'atuhu ila al-masjid idan matar ɗayan ku ta nemi izini za ta masallaci matar ɗayan ku ta nemi izini za ta masallaci fala inna ahadu kada ya hana qala bilal bin abdullah bilal abdullah dan uwar yana da da ake kiransa bilal sai yake wallahi shi tabi'i ne ba sahabi bane wallahi na rantsi da Allah la lamna'ahunna sai mun hana su haka yake wallahi sai mun hana su irin wato irin matasa ne masu hamasa masu bin addini yana ganin yadda mata suke a wannan lokacin suna yin gaban rufi ku duba fa a yana cikin alƙurunin mufaddala amma wai yake gani a lokacin ba yadda mata suke wato shigar ya jujuwa ma jujuwa cewa wai wannan fitowar da suke a lokacin ba ba foundation ba ya kuma su ba da jalebe duka ba ku amma wai yake ganin shigar da suke ba sai ba ai kun gana da Aisha tana cewa da Annabi yana rayi in ya ga yadda kuke fitowa da sai yana ku zuwa masallaci haka take ba fa tabarruji idan ka kalli jariri da kyau za ka ba wani tabarruji kawai yanayin da kaga ya sha bamban da irin mata na lokacin kawai dai musu rabi da wannan tace amma ba zan hana ku tunda annabi bai hana ba to shi kuma bilal saboda hamasin san addini zai ce wallahi sai mun hana to bara ku ji me mai bin da ya hukunci kala ke ce fa aqbala alaihi abdullahi sai abdullahi dan umar ya jiyo ya kalle shi fa tabbahu tabbat sayyi'an yayi masa mummunan zagi yi masa zagi fata fata yi masa abin da bawo yake cewa yi masa fata fata yace ma ta ne yake hu tabbahu mithlahu qattu tunda nake ban taba ji yayi masa zagi irin wannan ba bi raga masa ba wa qala yake ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina baka labarin cewa annabi ya ce ina ga ma annabi ya ce wa taqulu kai kuma kana cewa wallahi la namna'ahu na wallahi sai mun hana ku ina cewa annabi ya ce kana cewa sai kun hana wa bi lafzin aw lafzin cewa la tamna'u ima allahi masajidallah annabi cewa kada ku hada bayi kada ku hana bayi Allah mata shine ima Allah bayi Allah mata zuwa masallacin Allah kaga sai ga Umar biyar da yake da zafi da kiki ina kallo ba ta tsara ta alwala sai ina zaki tafi masallaci ko za ka hada ni ne ce a'a yana kallon ta za ta fita ta fita ta ke ta masallaci yana baya son fitar ta tunda ka ga fitar su zuwa masallaci ai ba dole bane domin annabi ya ce wa buyutuhun na khairul lahunna su zauna a daki su janna shi yawa alkhairi ba dole bane amma saboda yanayin da ya ga ya dinga sai yake ganin gwara ta zauna a gida amma ba zai iya hana ta ba kuma shi ba kowace sallah ce baya so a fita ba ba irin sallah asuba kafin shi ba ta ce masallaci za ta sai ke ganin yana so ta zauna amma ba zai iya hana ta ba sai wata dabara wata rana ta wuce sai nade a duhu sai tsorata ta da ya tsorata ta bata je masallacin baranar kaga mace ta ga an biyo ta a duwa ai lawar ya lalace kaga an biyo ta shiga kultu ne ya biyo ta sai da ya je masallaci ya dawo sai ganta ya ce yayi ku mun miji je masallaci ta ce ai na dena zuwa iya kan kwanan zanta daga nan kaga bai ja aya ba bai ja hadisi ba kuma ba ya rigima ba wannan tsorata ta da ya daga ranar bata kuma fita ba in ka ganta da masallaci kan ranar azhar ko la'asar ko magariba ido na gani ido amma sallar dare shi ta dina zuwa to ka ga na Umar shi yadda yake shi ne ke wallahi la namna'ahu ba amma Bilal ya faɗa to shi ne wata ruwaya ta nuna Abdullahi da Umar yake wallahi ba zan kuma kula ka ba ruwayar Imam Ahmad bin Hanbal ta nuna cewa har ya mutu baya kula wata kuma sun ce dab da zai rasu an shirya su وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا bai dace ga mumini namiji ko mace ba idan Allah da manzon sa suka zartar da wani al'amari yanzu su kana da naka kai akan kan ka rika jin cewa to ai kaza bai da miji sai Allah ya ce kaza kace to ai kuma kaza wacce baiwa Allah da um jilaibi ya zo mun karanta wannan a shekaru shekara bakwai takwas baya a karatun mu na rijal wani sahu da rasu da muka zo isar julabi kaga mutumin kirki ne amma saboda yanayin turarsa da tufarsa sai ran to mata ba ta son sa a da duk wata ran yake da jiyaya har yanzu yake har yanzu bai aure ba kuɗi mata ba ta son yake to ka tafi gida ka za ka ce ina neman auren ina nema maka auren wanki akwai budurwa a gidan mutum ne ce sai dai sallama da mai gidan daidai mutum suka gaisa da yake annabi ne ya turo ni neman auren wanki kaga akwai yanzu gidiya ihtimal shi ne gidan sai rika murna ya dauka cewa annabi ne zai aura a alhamdulillah kaza sai ce a ai ba annabi ne yake ni yake nema sai ji yake to ina zuwa kaga za sai annabi ya aura hajiya kenan in ka je nema wuri ka za a nemo shawara hajjiya duk ka fara shaba kan ka zuwa ba za a baka ba saboda haka yana shiga gurin ta da ya fara mata bayani ta sai ta fara murna sai ce sai ai ba shi zai aura ba wani za a aura sai ta ce a gaskiya da hadisi ne ba koyi koyi to suna wannan abun kyar sai ta biyo sai ta zo ta ce umma me yasa kuna tattauna wai kin ji wai wani za a baki take in zuwa in ji annabi alaihi salatu wasalam take in dai annabi ne ya zaba mu ina so وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره لكن كنت النبي اللي يزاقى ما تتنا فوانا جيني يدى صحابي سكي يدى صحابي سكي تو إذا لا جواب وانا مثالا إذا النبي يقوم بك وأن كنا بسلاي idan yake kar ayi kamar an kace ta ne za a ce to an gama insha Allah muna fatan mu shiga aljanna amma dai kai ka san da kunya idan kake tafi aljanna ka leka ka hango Abdullahi dan Umar ka ce nan a ai ya kamata ka dawo sai ka hango abokinka a ce ce to nan ne Abdullahi dan Umar yana zaune Anas dan Malik yana zaune a misalin maula abi hudayba in ka leka ka hango shi aka ce anya nan ne ka ne wuce ɗan ungo ku tukuna yawa wayannan bayan Allah ai the labor of zero fast can never be in vain kika kun wanda suka dace da wannan kalmar sahaba annabi ne wallahi tallahi kafo a dokan su ta dauna ta fawo galewa duk nan da azubi a sai an gaba da sahaba annabi tukuna ko kuma ce dinin naji yazo habbar zai kawo ma addini aikin sai kafa a banza wane ne kike to da haka wannan shine abin da ya kamata ko da yake mu rika itibari da shi kuma mu lura to shine to kaga nan da nan kuwa sai suka karbi wannan wato jarabin cewa ba za su Abdullahi dan Umar kai yace ba zai ƙara kula shi ba ba shi ba shi saboda ne saboda awani hibba lillahi wa yarda lahu wa yasaba lahu in za a yi shi ba don wani ake yi ba don Allah ake yi idan za ka wani ka kinji don Allah idan za ka so shi ka so shi don ya so Allah in za ka kinji ka kinji don ya ki Allah amma mu ba haka muke yi ba ko ba kun sani saboda haka wannan shine abinda za mu koya a wannan hadisin shine an hana ka hana mutum zuwa masallaci wannan hadisin yana da har yanzu ko kuwa ya tsaya yanzu za a ce ai zamanin ya fi lalacewa yana nan har yanzu an fahimta da kyau ko yawwa sai dai kawai ka kwadaitar da mace cewa wa baitu khairul laha amma ba ka da dama ka hada hadisi ne da yake yana nan har kiyama ta kai saboda haka ya halatta amma ba lalle suna cewa da sharadi kamar haka ya halatta wata ta tafi masallaci amma ta cika sharadai kamar guda uku sharadi na farko Allah ta khruja mutafarrijatan bi zinatin aw libasin kada ta fita tana tafarruci ta sako kaya kafiyatun ariya kamar za ta zaben sarauni ya kyau ina za ki masallaci ga wuce zauna nan ta yi hanyar ne saboda bai tafarruci ba wai don sallar ba wannan ya halatta ba za ki ba kaza ka ku kira so ki je ta kayan kirki a nan ka hana ba sallar ka hana ba fita da tabarruji ka hana kuma wannan Allah madaukakin sarki ya ce wala tabarrujuna tabarrujan jahiliyyatil ula saboda haka aya ta hana abu na farko ke sannan sannan abu na biyu in za ka fita in za ka fita kada ka fita kaga anan wannan tabarruji shine ko ba za ta tirare ba Duba annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyu mamra'atin tadayyabat wato wato bayyana zariya au kama kala duk matar da ta sa a ayyu mamra'atin kharajat wa hiya mutadayyiba duk matar da ta fita ta ko alhali kuma ta sa turare mai dauka hankali irin na maza domin turaren mata iya ita kadai za ta ji ko wanda yake wahala mun ta zo kusa da ita idan za ta sa na maza sai a cikin gida duk turaren da mace ta sa ta wuce aka gane to annabi alaihi salatu wasallam yake fa hiya zaniya wata ruwayar ma ta nuna cewa duk sallar da za ta yi ba za a karɓa ba sai ta wani sannan annabi ya kira ta da mazinaciya kaga idan ta wuce da wannan aka ce mazinaciya ce ba waye ya fara fada annabi ne ya fara fada cewa mazinaciya saboda haka ku kiyaye kiraran duk da cewa wani lokacin za ka ga musamman kiraran rukan France din nan wani lokacin na matan ma sai ga ya fi naka kanki to sai ka kiyaye idan za a sa ya zamto yana ɗaukan guri to sai dai ta sa a gida kiraran mace wato ba a ganin alamar a ban ba a ganin ya ji kiransa alamar sa ake gani amma kamfin sa baya bayyana sai an zo kusa da mutum a hankali kamfin sa yake kai na maza ne yake tashi gaba daya saboda haka ya kamata a kiyaye amma ne karfi na mijinta tana so ta sa ko na mahaifin tana so ta sa to in ta sa faranan ba fita ko kuma za ta fita sai dai ta canza kaya ya halitta ta sa amma sai in zaman gida za ta saboda haka in aka sa turare ba za a fita ba wannan haramun sannan abu na biyu idan ta tashi fitowa kada ta bi tsakiyar hanya annabi ya ce laysa min nisa'i wasna qabi mace abin da aka san mace shine dibango wani abin da ake cewa wancan dibango ce daidai ne a shari'a amma wata tsakiya kai tsakiya wannan kuskure ne yadda matan yanzu suke wata sai dai kamar an ta tawo sai dai kamar ta tayi gida ya jujo ma jujo hanya tsakkiya wallahi duk duk duk furfurarka ba wai mataki ba domin mataki ne kai a nan za ta nuna wa ita ba yar bana bakwai wata rana ina karantarwa wata makaranta tarfi a gongozo wata makaranta ta tarkir sunanta mun ta so na towa babur hanya ce tsufaffiya haka wata yarinya ta to ga hanya lokacin da kai a tsakiyar hanya take ta ki matsawa sai ni na kauce sai na zo dai dai ta ce ta ce ya akai sai ki uwa ki akai annabi alaihi salatu wassalam ya ce sai ta min nisa'in wasaqari wallahi sai dai ka matsa kai a ta ne uwa ta ake kawai na sallame shari'a ne to kaga abin da annabi yake kenan cewa mace mai kunya ba ta bin tsakiyar hanya gefe take an gane ko yawa sannan annabi alaihi salatu wassalam malamai suka ce kuma kada ta sake ta fita sallar ba sai dan wasu maslaha ko neman ilimi an fahimta da zaman ta a ɗakin jiya muka yi amma idan fita sallah ne ko kuma wata maslaha ta ilimi babu ne shi ma kuma ya zanto ta cika wannan sharaɗa ba ta ɗan yi kamar za a sau sallar dare ta hajji ko tarawih za ta tafi kuma sai an taɓa ado za a tafi wannan kuskure ne babban kuskure kuwa idan da yin zuwa mata aka gano irin wayannan masu zuwa su zauna wasu ba ba sallar ke zuwa ba za su zauna su danna waya to sai yin zuwa su kama su zabe ko a kore su daina zuwa su daina zuwa duk wanda ta san wannan tabi'a take ka ta zo ana sallah su ta surutu matan da kansu suna ka kore cewa akwai wanda suke zuwa kawai da mu su to annabi ya hana ya hana kaga tunda ba sallah za ta yi kamata yake zauna a gida wannan shine daidai na ai ba zan ba faɗa wurin kar aji da wala azibu kace an gane ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye sannan wannan hadisin ya nuna cewa al-iwama lallai tsayawa tsayin daka mai gida shine namiji kai ne shugaba a gidanka domin hadisin ya nuna cewa ashe duk abin da za a yi kakan la hadisin mafhumu shine duk abin da mata za su yi sun tambaya a gurin sallah ne kawai aka ce ba wato ba ko ba su tambaya ba za su iya zuwa ya nuna ma cewa duk abin da mace za ta yi na wani fita sai ta tambaye mijinta a gurin sallah ne kawai annabi ya ce to wannan baka da hurumin hana ta amma sauran biki ba za ka hana ziyara ba za ka hana sai dai malamai suka ce karka amfani da wannan damar wajen hana matar ka jini domin wasu na cewa ku ta uku ce a duniya wasu na dangana samboji ko ƙarya ake masa wasu na ka hadisi na ƙarya annabi ya ce fita uku ce daga fita daga cikin mahaifiyarki zuwa duniya sannan ta biyu shine zuwa gidan aure ta uku kuma kabari alagaba ta mala wannan hadisin in ta mutuwa za ka yi aka ce ka kawo isnadin ba za ka iya kawo shi ba abin sai sai Usman dan Bodiyo da wasu ke dangara ba shi ya fara da shi ya wani da tafai akan cewa lalle ma za su fito makaranta an da tafai yayi su fito a karantar da su addini saboda a lokacin ya zo ya tada su da yawa da al'ada da magudanci ya lullube a lokacin da aka samu da tunda an samu fulani da yawa wasu suna ta wato mata da maza za ka samu ana kalangu suna ta tikarawa saboda haka dan godiyo ba ruwan sa da wannan ya mai littafai akan haka cewa a fito a daukar saboda haka kaga namiji shine mai ciwa ma shine alfa da omega a gida kada mutum ya bayi da wannan damar wajen hana iyalinsa zuwa ziyara don wani za ka hatta mahaifiyarsa ba ta zuwa gurin ta wannan kuskure ne kuskure ne kawai ya abin da ake so ka kalla shine zarfu zaman da makar me ya kamata a yi me bai kamata a yi ba ita kuma mace ta gane duk wanda aka bata dama gaba ɗaya ɗari bisa ɗari duk wanda ya ga dama ki fito ba a sani kwarai kuwa da Allah yake hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku tufafi ne gare su ku su ma tufafi ne a gare ku ai mun taba dauko wannan matsalar cewa ana sa tufafi ne dan ne dan ya rufe sarai ko sannan dan kaza dan kaza da gaskiya ana cewa kuma ana sa tufafi sannan tufafi iri iri ne akwai rigar ado ko akwai rigar hutawa musamman saraki zaka ba saraki ba zaka je cikin cikin gidan zagan gidan ado babban riga da rawani ba wani za ga kayan ɗan yara ce ma a cikin sa da kai ma a gidanka haka yanzu da ka koma gida za ka ka sa kayan bacci ko ka jire ka sa kayan da za ka sha iska tsakani da Allah da rigar ado da rigar hutu wace aka fi dadewa da ita a gida duk wanda ya sa kaya ya adu za ka Allah Allah yake fita ko ba ka bane wannan ta hutun ko za ka ga insha Allah ta'ala zai to zai ku dauna yara su tsalle a kansa ko ya fi dadewa to lokaci yayi saboda haka ya fi dadewa shine abin da muke bawa mata misali cewa to idan namiji ya dauke shi riga ta ado to kin shiga uku kin shiga uku za ku eh iya ta ado kawai za ku wannan classical presentable one shine ta nuna a gaban baki shine za ga mutum matar ta ɗaya yanzu amma yana samun mukami insha Allah ta'ala tunda ita bata iya turanci ba zai auro da zai tsafta da ita ko kuma bata iya magana a cikin mutane public speaking bata iya magana a cikin mutane ba sai auro wanda zai rika nuna ba to wannan fa da auro saboda wannan dalilin idan wannan abun ya kauje iya rabuwa da ita domin saboda wani dalili ya auro ta to shine malamin suke faɗa idan dan ado aka auro su ke ma idan ran da wannan abun ya kauje za a iya rabuwa da ita amma wanda yake jin wannan mutum karfa wa juna a titi rigan nan da za a sa a jiki ai kuma su da ita to za ga shine da zarar ta kan bai unguwa wani lokacin mahallin ta yi sai ce a to da yana son ki ta zama amma idan kin je kina tambaya da shi Allah ya ce ita ce kuma rigan ado ta buwa hadarwa akan ta hutawa domin ita ce in mudan mutum ya sa za ku ga yana ta bibiyar ta baya so karin buga ta yi ta buwa da ke kai ma ko ba gaba ne bari mu bar wannan gaba misali to saboda haka malamai suna kawowa a karkashin wannan cewa kuma wato baya halitta mace ta fita daga gida in ba da izinin miji ba haramun sannan ya halitta a gurin da wato guri dan ta karfafa abu ya halitta karan ya halitta karan ce kaga ai yaran ce wallahi lanna abunna wallahi sai mun hana su to jiwa sai rantse wa cewa annabi alaihi salatu wasallam muna cewa annabi ya ce kana cewa sai kun hana su kana hadisin ya nuna mana cewa ashe mahaifi zai iya wa ɗansa ta'ziri ko da ɗan ya girma yana gidan aure ya girme ka hukunta shi shi ne magana da muke yi wanda bai da mafaɗi duk girman ɗayan mahaifinsa na da rai uwansa na nan idan ka gaba a gaya mara yanzu kakka ba shi ɗanka ina ga yaba wannan wanda za ka yi mafi biskon hamsin bai amsa ba in ka waje yarka ka ka kai kanka gidan wato gidan da za ka sha wahala ko da yake muna ga ya iyaye wannan duk wanda ya zo duk yadda take son sa in dai kaga ba a ga ya bari iyayen da sun mutu amma yana da yayi eh suna nan to ana ga ya bari ku ba shi da domin duk lokacin da matsala ta faru za ku nemo su fa wa su hakama min ali wa hakama min aliya in kaga babu wannan karka ba shi yarka ina biya ba duk yadda kake son sa ba rijiya ba in ba sai zaka fada ta fada in ba haka ba lokacin da kake buƙatar hutawa ka zo shekarun ka kin ja lokacin da ake dagawa hanku jinin ke ta hawa kullun kana gaban likita me yasa ba za ka huta ba duk ran da kaji sallamar ta a gidanka ko an yi wayar ta to hankalin ka sai ya daga to ka san cewa akwai matsala a gidan to shi ne malamin suke faɗa cewa karkashin wannan hadisin za a gani domin gashi da aurensa amma Bilal ya mar ta'ziri amma Abdullahi dan Umar ya mar ta'ziri ya hukunta to haka ake so cewa a gane cewa lallai wato ko ƴaƴan sa biyar ko ƴaƴan sa nawa in dai abin da za a hukunta shi to ya kamata idan da na gaba da shi to hukunta shi sannan wannan yana nuna cewa lallai malami zai iya ladabtar da ɗalibinsa iyayen da suke saurin gaggawa da an hukunta ɗanka kaje ka ce me yasa aka yi kaza daɗa ba bukatai daɗa masa bukatai iyayen da suka kankan suka kankan su ko ne ko da kuskure aka yi wajen kula da ɗalibi a makaranta to baka iya baka magana ne in ya dawo ya faɗa ta ce kai kai ne bi kai ya kai in ya so sai kai magana kai da malami kai ne ku tattauna cewa to ya kamata ya ake kaza kaza to ya kamata dai ayi kaza domin ko ba komai shi malami ne amma kai kuma kana da experience ne bi ka haife shi gaba kake mutu za ka ƙara masa experience wajen yadda zai ƙara kula da ɗanka ba wai ka tozarta cewa idan ka tozarta shi to zai kula da ɗan naka to shi ne abin da ya kamata iyaye su kalla jiran da ɗaya dawo ko da mistake akai wajen yi masa tarbiyya ko to in ya zo ka gwade wannan yana ta duk wanda yake ga ya zama wani musamman ta harkar karatu ku tambaye zai ga ya ma ba saboda ba shi harkar karatu ba idan yayi laifi ba ya koma gida ya faɗa wallahi tsara ba ake amma duk waɗanda ai suka zama ƴan ne da za ku ga ba sa karatu ka tambaye su kai duk wani malami da kaga ya zama malami ka tambaye shi an ga kokari idan ku aka ga gobe mutum to baya karatu wannan shine gomular ana gaya mana mai martaba sarki Allah ya masa rahama wani babban dattijo ya gaya mana lokacin da lokaci yayi to lokacin da wani daga cikin ƴaƴansa suna rumfa college ina ji da Shabira wani yake gaya mana a karatun jera in ban manta ba da kansa mai martaba sarki ya je makarantar ya karɓi bulala ya zane mai martaba sarki Alhaji Ado Bayar Allah ya masa rahama shi ne ya je yayi wannan haka ake iyaye suke sai daga cikin yayin har sunan sa ina ji an gaya mana yana ne yanzu ya zama wani shi mai haka ake yi amma mutum ya to yace dan sa kaza daba ba wuka kai akwai muna primary akwai wanda ba ba ba na manta Allah duk kusan duk aji mutai muna da bambancin aji amma duk kusa a sakon ni muke ni dan naje ne na tsaye a gidanmu ko ne na biyu shi idan muka je gidan su muka zo gida ba a yi abin da ake mutu shi zan ga har goya shi ake a goya shi bai ma yi na ɗayan ba a goya shi ake abu na dawon ta kunci a gida wani ba a goya ni ba duka abubuwa ne sababa amma wallahi ba mu kai wani lokaci ba muna da mun gama primary ne da secondary saboda shagoban nan da ake wasi ne lalace gaba ɗaya lalace a nan na fara gano cewa a rashin sai kokawar wani gata ne mu da muna gani a wannan lokacin mu ne ba a so su wayanda su aka fito to ya kamata a lura da waɗannan cewa ka kina ka duniya ta ce eh haka ba wuce shi ka so shi kuma duniya ta ce kana san ba kana san kana san kan da za ka kai shi ai ba allura ba idan ka bar shi cutuwa zai idan idan idan ke ma zai gane abba ya cutar da domin bai da lafiya cikin ya zuwa kana san sa zai tawo zai kama idan ya tawo zai kama ayo saboda kaunar da kake mana ko wuta zai taba kamar shi ma to wannan abubuwan su ne ma'auran da ya kamata mu kalla ko da yake sannan kuma hadisin yana nuni akan addibawu an sunna cewa lallai abawa sunna kariya annabi yayi abu to abai kariya kun ga Abdullahi da Umar imamu ahli sunna fi sahaba kuna kallo nan da nan mai da martani Abdullahi dan Umar wanda ko me ga annabi yayi sai yayi wannan da yayi magana kamar da martani yace ba ni ba kai sannan kaga hadisin yayi nuni akan rabbi dangane da iyaji akan nan iyaji sai mutun ya gwada da hankalin sa tunda ba ai kaza ba to ba za ai kaza ba hadisi matsala ta karshe ko fa'ida ta karshe shine hadisin yana nuni akan wato falala Abdullahi dan Umar ko shakka ba mun faɗa cewa Abdullahi dan Umar shine wanda ya kwakulo da yaga Annabi ya shiga cikin Ka'aba yayin sallah sai da ya tambayi Bilal ya ce da ya shigo a ina yayin sallah aka ce ma a wannan gurin yace raka a nawayi shi kuma Bilal ya ce wallahi ban ci a nawayi ba sai shine duk ran da ya shiga Ka'aba sai sallah raka a yi kuma gurin da aka nuna wannan yake kallo gurin da ya kalli kofa amma an rubuta saboda kaga ba da yake sai an bude kofar to ina ta kalla alhali kuma ka'aba ake kallo a cikin ka'aba in dai za a yi sallah a cikin an rufe kofa in kuma ba a rufe ba to ba za ka kalli kofa ba domin ka kalli kofa ka kalli waje don ka kalli waje kuma me ta kalla kuma kowa ita yake kallo daga ko ina to shine yake ma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ba sarki ya yaje mana wannan tabbai da yi lokacin da ake sallar dare hadisin mu na da za mu zaci ne zuwa ma dai zabe ne ba za mu yi karatu ba ko za a kuma sallaki yawa amma satin da za mu yi na gaban sa insha Allah akwai hadisin da zai magana a sunan rawati karshen babu za mu yi wannan magana bari mu saka ta a nan yanzu sai ka ji wani lokaci ne ake sallar dare insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yaje mana wannan lokaci da yake tsara mu zabe da yake tsara mu Allah da yake karka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da iyawan da kan zuciyar mu Allah ka ba mu wadanda za su kula da mu wadanda za su tausaya mu ya ubangiji jinsi na yake kawo da su kun ka maka wata wadanda sai mana rukiya da addu'o'i na alƙairi da waɗanda muka yi wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon ka maɗaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara ban kira kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa masu neman sana'a da jari Allah madaukakin sarki ka taimake su ina roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da da aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutum Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka wannan kasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka san Allah ka mana magani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa wata azumi da yake cikin karo mu Allah ka kara mana lafiya Allah ka ba mu ikon yin ibada da za ka karba cikin sa اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا حي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين